الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح العظيم والقاسم العساك ناصر الحق الحق الهادي الصالح والرحيم وعلى اله حتى يكون العظيم وأنا أعلم بالسيد عما يسمون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نقول الله سبحانه وتعالى في سيد المرسلين عن البركة وأنا مرسلت من البركة إلى الذي لا يستهدي عليك وعليك أفضل من المسلمين يومنا أيديهم شكرا ووسط رجب yana da masu ya tsara da wata zama ne a shekara dubu daya a ɗari biyar da ɗari hudu wanda ya yi da biyu ga wata goma yana ce a shekara dubu biyu da ashirin da hudu sun dawo na wasu da tsarin suke hawa kasar da wata da wata da wata da sai ya tashi malami na ɓangaren mamani alhamdulillah wani bismillahir rahmanir rahim wasu abubuwan salati kazali masawaki a al'adai ya ce kira kama a tsalla a rako yana ne yin mutum da ya kama kamar yadda ya mutum ya kama a tsallar da yake bayarwa kuma ya ta jira wa tsalla in jira ta kama shi kawai da zai kawai ba shi ne zai ba shi ba da bambanci da tsallar da ainihin ake bayarwa tsallar kama da tsallar ba ya fi kai da wajen kama wannan kenan ya kare kawai tsawon da ya yi da tsawon da ya ya ce jiran kama a tsallar najira shi ma kamar jiran kama ne a tsallar farila ima da su ɗaya ne tsallar najira da tsallar farila ya ba ita dama da kuma bi duka ɗaya illa ne suke masa ne sai dai matsaloli guda shida a nan ya ke samun bambanci bambanci tsallar najira da tsallar farila wanda ta fi jiran kama akwai matsaloli guda shida wanda suka bambanta su na farko alfahiya a rafin fahiya na biyu a kuwa suwar karatun sura da kuma sai kuwa jaharu bayyanawa da tsayewa da ziyarar masa'akin abokari na sa daya wani jihar ba da alkali indala da manta da manta ainihin sashen rukunai in ya tsawaita in ya yi tsawo wannan kenan a cikin matsaloli guda shidan nan ainihin an yi samun bambancin sallar ainihin rakkama cikin sallar kullum da lafiya cikin bayani ma da yake yani ana kama su jiri sawi inda inda alashin salati yau ya kaka ne sawi inda ka zaki na bada kawaki yake yana nufin hukuncin hukuncin su ta da rafawa yayin da ake bada sallan farila a cikin lokutan ka yana da yi da hukuncin hukuncin jirar rafawa a yayin da ake rama ta bayan sallan kawo su misali yanzu mutum ya zaɓi asar ba ainihin nazari sai su jira kamar da dama ko ba da dai ba zai ta yi sallar ramuwa ba ne ba zai kawai kawai ba ne ba na daidai da sallar ainihin da ba ta kowa ya ce wa kamun sawikin salati na yi nabi da aka yi fi kwanci ya ce kun ce kun sarrafa ma sallar na jira amma kun ce kun sarrafa ma a sallar farila illa ni masayi sittin bayyana al'adar alfarki yadda sai dai matsaloli guda shida wanda ya bayyana su a wannan farki ya kawo kwasa da kuma na yana ya ce ne ya ce kamar da ce fata da na gilas dama an ce ban da fata ko ana samun bambanci a salon barilla da salon aini na gila na farko fatiya ya ce to wanda ya manta karatun fatiya da na gila da salon na gila wata zakara ba na kokuri sai ina da yi karatun fatiya ba a sallar na gida ba ya yi ruku da jina misali ya zai ka fara haka Allah wa ba ya yi su lai rahmanu wa ne sai ya kula Allah wa Allah wa sama sai ya ga kula da ya kula kuma kaga da kanta fatiya ko bayan ya yi ruku sai ya jina wannan ya ce sama da ya ci gaba da sallar sa wata da ya kawo da salani sai ya yi su jiran kawo kaga fatiha mai manta amma ba ya ce yadda wannan raka ba tun da har ya kulle ruku da ya sa aka ce yadda na gabi saboda ba farilla ba duk da cewa kuma na yi karatu fatiha farilla ke sallah amma da yake sallah na jiya ya ga kawo mai da sallah bai da farko ne yace ai yana nufin wani sallah da ka ta yi matsala wanda ya sallah da ka yi misali a tafiyar fatiha da ke kula sai ya manta da karatun fatiha a raka farko a sallar lafiya wata zakara ba da abihi dubu a sani sai ya tuna ainihin karatun fatiha bayan ya kulle rukuni na biyu ya ce da malamin salati ya ci gaba da sallansa wanda bar hazan nasta sujudul kabir ya daure wannan ainihin rage da ya yi da sujudul kabir bi kifati a cikin nafila saboda ainihin raunin da a cikin nafila da gidajen farila tsakanin sallan farila inda wuyar gidi da rakata da shi da ukra in sallan farila ne ya manta ya karanta fatiha ba har yi kullum rubu to wannan raka zai je farila sai ya kawo sarka a gaban sallan farilla ne a da ya sama da sai ci gaba da kuma su judu kamar da kana yin tarihin su judu ya ce su jiran da zai kasance kamar yadda muka faɗa a cikin wanda ya manta da su jiran a yi inda hukumar da zan koyi fara ya fi ba da hukumi da na fi lafi har yanzu da ya ce ai lallai hukuncin cina karatun fatiha a sallan lafiya bayan an yi hukumi ka yi karatun fatiha bayan ya rubuta ka jina bukari ko kuma wani fariyar yana saba ainihin hukuncin sa sallar fariyar in sallar fariyar ne yawan jama'a da fariya idan dai kuma da rakan babu ita sai ya kawo da raka da babu sabanin najila ya nautiya ya tamada domin a cikin ta zai ci gaba in ainihin sallar fariyar ne wuri ya raka da sa'awi sai ce bar da raka da ya raka wani sallar fariyar ne ويزيد أخرى محلها سيد آل وتركع أما يقوم النوم ركع بيده لفوات التداوم بعبد الركوع سبولا توشي والرسكن يا ركع فاتيا لكل ركوع إن يا كل ركوع فاتيا وإن ركع مجد فريدا ثم يزيد بساوي سيد جدر أين رقم واسع وليه ya ce wa kama zakara a himar fitar da sujuri kamar yadda ya ambata da su imana a baya da makaranta a cikin wanda ya bar sujjada ai ya zuri kabla salai sai yi sujjada ainihin kamar yin sujjada kamar salama in kanatin na fitar da rubuta ila kure ya kasance sallar da ainihin raka da ya rage da ya karfin bakiyan ba wacce ke farki ta kasance ne da cikin rakomoyi biyun farko ne ina ganin mun wancan karatu a wancan sati kuma ne ga yin kwarai da gaske ne da gaske biyun farko ne wacce zakarawa da abin sani da shi kuma ya tuna ta bayan ya kula da kano allah ki ba ta kama sanya ji wacce raka na rukun ita za ta tsaya a wata raka a da biyu sai da har ya jefar da ainihin ɗaya daga cikin raka a biyun farko saboda ya karanta fatiya kuma ga ko kuma ainihin da yi rukuku ba ko da su da dawa bayan ya kula da kasa da fitar da take gere ta wancan din da ya manta zai ke fara ita da ka hukun ita da zama barka na ka da ka ne ne ko wa ko ko ita da zama ta biyu a yace wannan kenan a wa ka ta ka mata ne biduni surati a taqriban mustaqi ba da sura ba da ita yadda ayi magana ainihin rage a nan yarabi a kan kayayyakin sujiran ɗauki da bari su faru haka zai ɗauki ya ce ma'anar ma zai rinja ya ga ɓangaren ɗauki a kan ainihin fari yarabi su tsani sadrati al-musaniya fi salata da ta sosana saboda hadisin rage sujada a ta tsakiya fi salati a cikin sallar da sallallahu alaihi wasallam a rawaitu a cikin hadisi fitar wanda Allah su bari sallam a raka da biyu zai zama tsaya sai manta ne zama tsaya raka da biyu ba bayan an kira da sallah su jira da biyu ya biya ba zama tsaya kuma da karatun tsaya da duka suna ne ya ce wannan wai sun fara sallah ne kan da kuke da kulaye zai yi sujjada bayan sallama in ba da kasance daga cikin ɗaya daga cikin biyun farko auka da cikin kuma ko kuma a ta kasance ɗaya daga cikin biyun farko ne amma wata zakara kabla a fiskali ta ya yi tuna kafin ya kulla raka da uku lirji ya rage mahaba saboda kayan tsanda likaɗe da liji zai yadda wannan hukuncin an gina shi akan ƙa'idan hadisin zinyadai au kana kinu ma kuma ta kasance da cikin su a wata zakar kamar abu misali ta ce almahda bi ƙa'ida da zinyadai wa ziyarar da kwanu ta nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ƙara raka ɗan biyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin sallar sa wannan hukunci kenan da haka duk wanda ya manta da karatun fatiha in a cikin sallar nafila ne to ainihin ba zai je masa wannan raka ba yana daidai da ainihin wanda ya rage in mutum yana sallar farila ya manta ya karanta sura ba haka ya yi rage ko zai su jira kawai to haka nan sai sallar lafiya ne kamar da ba ko da bai jira ba sai kan da farciya ne kamar da ba bai jira ba to ba za ka je masa raka ba za ka yi jira kawai a lafiya amma in farila ne kamar da ba bai farciya ba wannan raka za ka je da ita sai ka kawo wata raka in dai har ka kulla ruku kafin ka kulla bayan ka kulla ruku kenan shi ne wanda wani wannan jira ta faɗi amma in ka tuna kafin ka kulla ruku in sallan farilla ne ka dawo ka yi to ka yi wannan ka yi tura dole ka dawo ka yi fatiya sannan ka yi tura ka ka yi kare kenan in sallan farilla ne sai ka yi ba amma duka hukuncin ana gina shi ne bayan kun kullar ruku kuma ka kullar ruku ba kana da lafiya ba in sallar farilla ne ka tafar da wannan raka in sallar lafiya ne kuma za ka yi jira ainihin kawai saboda kai rai wannan kenan a na farko kaga akwai bambancin sallar farilla da lafiya wajen karatun fatiha na biyu ko sai ce na biyu shine karatun sura da bayyanawa da kuma goyewa na biyu karatun sura na uku ainihin goyewa na hudu ainihin bayyana ba abubuwa guda uku da zai kawo su a jere karatun sura da bayyana da goyewa ita wanda suke sura ta wani jihara wani jirra in na bilan wanda ya manta bai karanta sura ba ko ya manta bai goye ba ko ya manta bai bayyana ba a cikin nafila wata zakara ba da rukuni sai ya tuna bayan ya yi rukuni bayan ya yi rukuni sai tuna ce fa bai karanta sura ba a sallar lafiyar da yake ko yi manta bai bayyana ba kamar yanzu lafiyar da ya riga ya bayyana ake yi ko sannan ko kuma yi manta bai koyi ba kamar lafiyar da ake da rana yawanci za a ga koyi ake yi to ya cika bayan ya rubu ya zai har yake kama da ya doce ya ci gaba wala su jira alai ba su jira a kai shi bi ba na ba a bi ba ba in kira ne farilla safanin sallar farilla ina sallar farilla ne mutum ya manta da kansa sura ba misali a sana ubari ya karanta fatiha wanda ne sura ba yayi rage ko inda ya rage nan zai tsira kawai ko ai inda wannan shi sura ta awin da awin sura yace wanda ya manta karatun sura ko bayyana wa ko koyewa inna bila ta cikin sallar nafila wanda zakara ba da rukuni sai kina bayan yayi ruku da mala sai ci gaba ولا سجود عليه فسجد عليه لأن هذه الثلاثة النازلة من الفضائل ويوانا الله بدوه أسكن سدى النازلة كان يكون مستحبين karatun sura na gida mustahabi ne sabani karatun sura cikin sallar farilla in sallar farilla ne mutum bai da sura ba ya bar sunna ko in ana gida ne ko mustahabi ne yanzu misali a sallar farilla mutum ya manta bai karanta alƙur'ani ba a sallar asubahi a rikar da alfawar a sallar asubahi a yi musu hajji ne ko ko ko mutum a sallar bai da manta ne da tsiri ba bai da tsiri ba subhanahu rabbil azim wa bihamdi ko kuma bai subhanahu rabbil ala sujada ba ai musu hajji ne ba bai sujada ba asali ne sujada ma sallar ta ba in sallar bai da musu hajji to sallar nafila abin da yake yawanci kamar na karatu ko bayan ko koyewa farilla a lafiya shi kuma ina farilla suna na lafiya ya dawo mustahabi ya dawo mustahabi ya ga mustahabi kuma ya shi ba kai sujjada ba asalin kai sujjada wa sallar ka fasi na dai kamar yadda ne kawai ke kawo za mu tuna karatun mu da baya ba ne na sujjada da ba a rafin da ba a mai sujjada wani mun sujjada kuma sallar ka sabaki da haka wani yake wani abubuwa guda uku karanta sura da bayyana da koyewa asalin na bila ne daga cikin mustahabai ne wala sujuda fi kalli fadilatin bi ilahi itiyaniha bil fariyati yake ba su jada cikin barin ainihin musta'adi sabanin wanda ya manta a mutahabi wanda ya manta ta a cikin sallar farilla imana wanda ya manta bayyanawa ko koyewa ko karatun sura fa in yau kawo mara ya ce ina abin yake kamar yadda ya wuce yanzu ba da talayi shi ga tasiri ya sai yi sujjadan ba'ali in mutum ya bayyana a wurin da ake koyewa amma a sallar azhar mutum ya bayyana karatu kaga ya koyi ake yi to zai yi sujjadan ba'ali saboda ya yi ƙari وقبل السلام في ترك السورة زي سجلة أوليهما إن كانت السورة وقال يا رجل والجهرة وكما يمتع بعين بيّن أبا أو رجع في أوليهما من نقصان تقول عليه وقبل السلام في ترك السورة والجهر من نقصان يسي وانظر أدلتها في مواضيعها يسي وجوب عين دليلتها كمورا رأسها هكذا أقول يجي duk mutumin da ya bayyana inda ake koyewa in sallan farilla ne ya yi kare ko kuma ya koye inda ake bayyanawa ya yi rage abu ne in kuma ya bayyana inda ake koyewa ya yi kare ba abu ne in ya wanda sura zai yi kawai ko ba gaba ya ya wanda ake kara da sura ba zai yi kawai sabanin nagila ya ce wa kama ila tsari su zikin nagila ce a sai abu na ainihin na gaba ya ce yau ya rika raka'atin wajen ƙa'idar raka ya bambanta da ainihin sallan fa'ila da nafila alayin sun kawo wa guda na sun kawo wa guda hudu na farko an faɗi fatiya na biyu an faɗi sura da bayyanawa da kuma koyewa abubuwa guda hudu ko sai ke ƙarin raka wanda ya ƙara raka a sallan farilla da nafila akwai bambanci in sallan farilla ne ka tashi zuwa raka na biyar asali wanda ya tabbatar da raka na biyar ne bai da sallar da tabaki wanda yake gogon dan kuma ta biyar ne ko ta hudu ne in ya zauna shi ma sallar da tabaki ya zauna zai ga hukuncin a gaba amma in sallar na tsira ne kuma za ka yi lafiya da kare sai ka ta bayan kai zaman sai ya koyi ka tashi na ga wani hukuri ka tuna ya za ka yi shine ne zai ga wani hukuncin ya ce wani kama ya tsare shi da fitnajilin ya ce wanda ya tashi zuwa raka na uku a cikin sallar na tsira ne ko raka a yi ne wanda zartara kabla ajin rukuri sai ya tuna cewa raka'a na uku ne ba kafin ya kulle ruku ya ce raja wanda ya wani kalai ya dawo ya yi sujjadan ba ina sallan na gila ne bayan ya yi ta kafin ya ruku sai ya tuna cewa shi zai sallama ne misali ta bai da wuce ne ya yi raka'a biyu ya yi ta mata ya kawai sallama ya kai sai tuna su ya dawo zai sujjadan ba ne dalilin da ya sa ya sujjadan ba ne miƙewa da ya tashi tsaya ya dawo ya yi kare babu wannan ainihin miƙewa a cikin rakari wani ya kada tsari sati in kuma har ya yi ruku ba ya kula raka da uku ya zai malin yake kama da ya doce ya ci gaba da sallarsa wa zanen rayata sai ya kawo raka da hudu kuma ya gyara wasu da kamar salami sai ya yi sujjalar tsabi da kilafin farilanci sabanin sallar farila kaga ana kira shi ga raka da biyu kai da wanda ya sai ka tashi zuwa da wuri ka tuna kafin a kula ruku ka dawo ka yi sidan bari in kuma kula ruku wannan sallan a shan ya dace in ka kula ruku a raka na uku kar ka yi zaman ciya raka na uku ka kawo na hudu ka biya da kamar sallan a zahar da ko ka kawo na hudu sai ka yi sallama in ka yi in ka yi zaman sayan farko sai ka yi in kuma bai zaman ciya farko ka raka a biyu ko ka kawo shakiya na uku sai ka kara tafiya da kuma kake yau ga rawa kai kamar da yawa to in ka je na hukun bayan ka kula ruku ka kawo na hudu sai ka bari ka bar zaman tafiya da yake kawai kaga sallar na gida ce amma in sallar farilla ne a sallar asubai mutum ya miƙe zuwa raka na uku a ce to ainihin ya riga ya kula ruku ya karo raka na uku in sallar asubai ne kaga ba zai yi ba saboda sallar asubai ya raka biyu ne ko da miƙewa mutum ya yi a ilimin ne a wanda da bi in bai dawo ba wani ma mun yi kuma ya tsara da hawo ne to sallar da tabaci kaga tabanin sallar farilla kenan yace in sallar da kila ne mutum ya kawo raka a hudu ya yi sujada kabi tabanin sallar farilla in sallar farilla ne kan da wajen juma ta zakara in sallar farilla ne duk lokacin da ya tuna zai dawo bai zai ba da salari sai ya sujada kabi yace ai kuma mun kama ya rakatin salihin da najila ya ce na nufin wanda ya tashi zuwa raka a uku a cikin sallar nafila وتذكر قبل أبي ركوعها سيتنا كافين يقول الركوع مثلا إذا رجع ذلك يداو إلى الظهر وتنال بعد السلام من زيادة سيداو سيسجد bayan sallama saboda ƙari da yawan haka yi wajen kama mara hukumu wa dalilu kamar yadda hukuncin sa da dalilin da muka yi wuce a karatun baya wani aka da tsari ta in kuma ya manta ya kula da kakan ku malai ne kama da ku ci gaba وزاد ركعة راجعة قال ركعة نور قد يرى ويسعى مشبه كالذكر وذلك قبل سلامه سيجدد أو سلم لأن القيام إلى ركعة زائدة يتجنن أيوانه zuwa wata raka ya yi kare ne sai yau yanzu mata da karo zai dawo duk lokacin da ya kina wani sun ba da salami min ziyarati zai sujjadan baji kuma saboda kari ala qaidati hadisi yani عليه الصلاة والسلام أكان قائلا حديث سيوم أن الله سبحانه وتعالى إلى أمطان سجن سوى ركع عليه كما سبق ومن يدعي كرسي وبدا ولكن في أبنى أيهم بيار يسي ومن نسي ركنا من النازلة وأن يمد ركني daga cikin sallar najila a wannan kenan wannan yawancin rukuni daga cikin sallar najila kamar rukuni ko sujjada hatta salwalin da zakar bai tuna ba ta sallama wa ta'ala har sai da yi sallama kuma ainihin abin ya yi tsawo ya ce fara ya da tsarai ba dawo da sallah kai misali mutum da yana sallar najila sai ya manta da rukuni ba ko kuma ya manta da ya zo zai sujjada ya sujjada daya sai ya manta da ya bai sallama bayan ya yi sallama kawai ya zuwa da zai dai can daga baya suna kai a shirwar da nake raka na yi na basu jira da yayi aka ce da suke nan ba kuma sanar da kawai yayi sanar na bila ne ko kuma mata ke rukuni ba daga fatiya da sura kawai sai zarce da basu jira bayan ya yi da sallar sa ya yi addu'a ya jima ya tafi can da ya jina a shi ne rukuni wani ce kai a yi sallar ta ɓaci dama ce wanda ya manta da kamar ko kaza kaza sallar sa ainihin in yi zo sallar da ba shi mafarin lafiya in lafiya ne sallar sa ba ta ba ba kuma zai dawo wai sai zai sake sallar ba bai da yi ba abada in sallar farilla ne ba zai zai sake wannan sallar har abada saboda ya yi rage a cikin ta in kuma ƙari ya yi zai je yi sujjadan baji ko bayan wata ne sujjadan baji ba ta kujewa shi ne a nan a shirin ya kara cewa duk wanda ya manta da rukuni daga cikin rukunan nafila kamar rukuni da sujjada mai kina ba sai da yi sallama ba waji ba ne ba waji ba dole ba ne a kan shaida wannan sallan ba domin nafila ba a rama ta sabanin aukuwan irin wannan rabban wa a cikin farilla in sallan farilla ne hakan ya faru to dole sai ya dawo ya sai wannan sallah din har abada saboda hadisi ga mutumin da ya munana ko kuma ya rabban wa a cikin sallah ne suna ba in kabli ne in ta daga masallaci ya zo sallan ta ba in ba ne kuma zai zo nan ba ne har abada wannan kenan ya ce a aiki da raka iya a tasiriya ne sai da ainihin a yabar rukunai guda biyu rukunai ne a tasiriyai sai da ainihin shaku na farko akwai da rituwa da kuma ainihin mutuwa wadala ta ja wa sallama ya yi tsawo har sai da ya zo ya sallama wa ƙalwa alaihi salatu wasu salam ba da raji wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ainihin ya ce masa bayan ya juya ya ce irji fasalli fa innaka lam tusalli ya ce ka koma ka yi sallah ba ka yi sallah ba wani hadisi bukhari da muslim da su rawaito shi ya ce wanda ya tuna da rukuni a cikin sallan farilla a kusa ya yi harama ya zo da abin da ya manta ya yi sidiran baji a kan ka'idan hadisin sun ya daina amma in sallan na ne mutum ya manta da rukuni kamar ruku ko sujjada ko kuma ainihin tsayuwa ko kuma tasowa da kina ba har sai da ya tsoro masallar na fila ne to ainihin ba zai dawo da wannan ba ainihin sallarsa ya yi wannan kenan malai ce wa man kada na fila ta amda wanda yake sallar na fila da gangan yana sallar na fila ya raka daya ya raka daya cikin sallar na fila da gangan kawai sai sai yanke kawai ya ki kari sawa kamar da gangan misali a ce mutum ne na azumin nafila sai ya ci abinci da gangan ba wai rashin lafiya ba ko ni laruri ko olsa ba zai iya kaiwa ba a akwai laruri wanda likita suka tabbatar kawai da gangan ya ci abinci to shi ma haka misali na salon na fila ya raka a ɗaya ba wai laruri ba abu na sau tarwarewa da gangan kawai ya yanke auta raka ne na raka a san auta ya san adawa ko kuma ya ƙi yin rukuri ko raka'a ko sujjada da gangan ya ce suna da salon na fila ne ba barilla ba sujjada ɗaya zai ba zai yi ba da gangan to sai ya sake wannan sallar nafila har abada kuma sai sa kenan ta dawo farilla daga lokacin da yake ta da gangan ta dawo farilla ya yi ta wajibi ko kuma ya ki ruku da gangan ya sallama to nafila ta dawo farilla a wannan lokacin kamar misalin azumin nafila da gangan cikin ganganci saboda walakan da sunna mutum ya sha ruwa da gangan ba wai larura ba sai azumi ya dawo wajibi wannan nafilan sai ya yi shoma kamar ta rana ya aiwatar da shi ya ce man tana adadi salati a falace alai wanda ainihin ya tanafud a cikin sallah ba komai a kan shi ya fita da numfashinsa bayan lokaci ne ta tsawo kamar ya ja yana irin sauki na ciwo haka ko kuma gyaran murya haka da ƙarfi to wannan ba komai a kan shi illa an yantika jihohin sai dai in ya fitar da harufa imana harufa da za a iya rubuta su sun fita a cikin gyaran murya da ya ko numfasa wanda ya da ƙarfi ya yi fitar da wasu abubuwa yunan inda ya fitar da wannan ya zama yana da yana hukuncin sa hukuncin wanda ya magana eh ko da sabar da yawan mutum ya yi kuma zai su jiran baki sai mutum ya hura iska ma zai su jiran baki to shi ma irin wannan tauji na numfashi din da ƙarfi in ya yana cikin sallar najila ba kowa ya kan shi amma in har abubuwa sun fita to zai ci jiran baki saboda ainihin matsayin magana ne ba za su yi imamu bi nafsin au ziyadatin idan liman ya yi rafkanwa da ragewa ko kuma ƙari a cikin sallah sabba bihil ma'amumu mamu su mata tasbi in mutum ya yi rafkanwa liman ne ya yi rafkanwa a cikin sallah to ainihin mamu da suke bayan sa in maza ne su dinga subhanallah subhanallah in mata ne kuma za su ringa yin tafi saboda ba su su yi magana domin maganan su al'aura ne su mata sai su yi tafi to liman zai gane cewa lallai ya yi rafkanwa sai dawo ya gyara to in liman ya yi rafkanwa da ƙari ko ragi na bayan sa mamu su masa tasbihi idza qama al-imamu min rak'atayn idan liman ya tashi daga raka'a na biyu fasabbaha bihi a wanda suke bayan da su masu tasbihi cewa subhanallah yankun ya zaman ta ya a sallan azhar ya yi raka a biyu sai ta shi zuwa raka na uku amma tasbihi ya dawo ya yi zaman ta ya ya ce fa in faraka al'arda atba'u in kuma ya rabu da ƙasa a to wanda suke bayan nasa su bi shi in har bai dawo ba ya rage zaman tayya ko kuma karatun tayya kaga ya rage kenan zai tsira kabli in kuma bayan ya rabu da kasa din sai ya dawo to ya zamto in ya yi da sallah zai yi baji domin ya tashi ya nike kuma ya dawo ya yi kari kenan babu wannan nikewa a cikin sallah wannan kenan a cikin bayani mala ya ce wanda ya yanke sallar nafila bayan ya fara ta ko kuma ya ganganta barin tashin rukunanta kamar sujjada ko rukuni ko daidaituwa ko mutuwa a sallar najila da gangan wai saboda ita najila ne sai zai dawo da wannan sallar har abada amma sabani in mutum zai iya yin ta tsaye ya yi a zaune in ya yana dawo da zai yi sallar najila tsaye a zaune domin ba da yana da rabin ladan wanda ya tsaye in sallar najila ne ko kuma ka fara ya raka tsaye a tsaye raka na biyu kuma ka yi a zaune in sallar najila wani duka an baka dama amma da gangan ka kiyar rukuku ko sujjada ko ka kiyar raka daya a sallar najila to za ta zanto wajibi a kan da ya kasa ke ta abada saboda hadisin wanda ya nuna da sallah a gini a kan najil wanda shari'a ya ke liminta a cikin ya ce fahimta fara kada a wasu lalar rukunin binha in ya ganganta yin da sallar najila ko bari rukunin da cikinta to zuwa da wannan rukunin da ita sallan wajibi ne ya zama to farilla sannan kuma alkawari abin da yake wuyansa ba zai kuta ba sai ya aikata ta na ji ta da wajibi yana sallan farilla da wajibi dole sai ya yi da saboda ya yi da gangar saboda wulakantawa ya da wa'an zama na sauriya domin ya lissafta kansa ita wannan sallah ne yace wa anna man tana haraji salati wanda ya tana kudi a cikin sallah ai akhraja nafsahu ba da muddati ya bi tana numfashin sa bayan lokaci kamar ya dan ja ya ja numfashi ya numfashi ko ya irin cikin numfashi da karfi din nan saboda bakin ciki ko raɗaɗi ko ko irin tsoro kashiya tsoron Allah ko shuɗi irin ya tina cikin wani ɗayan numfashi ya irin da suke numfashi da ƙarfi haka in yana cikin sallah ya haka ba ya ce la yankin mushe ba abin da ya lubince shi ba komai ya Allah wani mutum sana huri da rurata yana daidai da gyaran murya in ba manta ba kamar kuma na baya mun karanta cewa wanda ya gyaran murya a cikin sallah ba laifi a za laifi a kansa ko amma ya yi gyaran murya ne domin ya fahimtar da wani wani abu kamar ya don ya fahimtar da wani cewa kare kaza ko ya yi to wannan an ce makaruhi ne amma ya gyara murya ne ko idan laruri wannan ba komai da yake shi ma wannan talafuri na jan numfashi din nan da ƙarfi ko jimawa ko saboda baƙin ciki ko kuma tsoron Allah subhanahu wataala ko kuma raɗaɗi a yace wannan ba komai yana daidai da gyaran murya wal bukai kashiyatin kuma yana daidai da kuka saboda tsoron Allah an sani ana iya kuka cikin sallah hawaye su zubo ya ce to shi ma wannan numfashi na da yawa wannan yayi kiyasi da su kenan ya ce illa an yanki da bilhurufi amdan sai dai ya furta harufa da gangan in harufa ka fita da gangan a tafiyar salami da izin ya ce to sallar da ta bashi a wannan lokaci da an da zurta bilhurufi kalamu domin furta harufa a cikin sallah yana da da magana wa in kana ghalabatan aw sahwan in kuma rufan sirrin jaye shi ne ko kuma a cikin mantuwa ya zo yin fashin sai rufan sai to ba wai da gangan ba inda gangan ne sallah ta bai amma irin jayen sa rufan suka yi ko kuma cikin mantuwa ya ce sallah ta tayi amma zai yi sujjada bayan sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ya cewa ita wannan sallah babu wani abu da zai gyara ta daga cikin maganar mutane iyaka tasbihi ne da takbiri da kuma yin karatun alkur'ani sannan yace imamu zai tasbihi wa imam ya fadakar da shi idan ya idan imamin ya yi kai ko ya yi imamu zai masa tasbihi ya fadakar da shi saboda hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan wani al'amari ya zo muku a cikin sallah yace to maza shi tasbihi mata kuma su yi tari wannan hadisi Bukhari da Muslim duka su rawaito shi har yanzu malam yace a wanda idan liman ya tashi zuwa raka na uku yana libarin zama imam warfar tasbihi in ya dawo kafin ya rabu da kasa to shi al'amari a bayyane yake babu komai a kai in liman ya yi kuma zai tashi sai ya rabu da kasa ba aka ba tasbihi to shi ke nan sanar da tayi amma in har ya rabu da kasa da hannayensa da gwiwoyinsa ya yi ne sai ya dawo to ya yi ƙari zai yi baki in kuma bayan ainihin ya rike din bai dawo ba kaga ya bar zaman sai ya da kuma kafin sai ya yi rage kenan zai fi jiran kalle wannan kenan a a in ya rike wanda ke bayan sa su bi shi zai jiran kalle saboda ya rage zama na tsakiya da kuma kafin sai ya saboda hadisin mugira sun da shuba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan da yanke zaki daga raka na biyu bai daidaita yana tsaye ba ya dawo ya zauna in ya daidaita ya tsaya kuma ya cike ya tsaya can ba zai dawo ba ya yi sujjada sujjada guda biyu na rafkan ma zai tsira da yin gaba sannan kuma akwai hadisi abdullahi bin muhaina ya ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam salla fa qawa min rak'atayn annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla ya tsaya a cikin raka na biyu sai wanda suke bayan sun kama tasbih limana da yi sujjada a da yi zaman tsakiya ba da yi zaman tsakiya na farko ba kenan sai ya miƙe wanda ce nan sama ta bi a nan zanen sallan bai dawo ba kuma ba sai ya ci gaba balamma faraga min salatihi yayin da ya yi da sallansa sai ya sujjada kabi sujjada guda biyu wannan hadisi bukhari da muslim duka sun rawaito shi wa siyaqul nisa'i sai kuma shine yi siyaqin wannan hadisi din insha Allah za mu tsaya wannan guri a sai zuwa wani sati Allah ya kai mu Allah ta mata la mana gafara da dan mu cikin iyayen da malamin safa ta da mu alkhairi a dan mu ji na kuma tambaya tambaya kafin ya zuwa assalamu alaikum warahmatullah eh a ai ba na ramadana bane in na ramadana ne yayi da gangan shine zai yi fitan amma in na nafila ne in sha ruwa da gangan to ya dawo farilla wannan na nafila shi kadai ya rama shi samu wata rana ya rama shi lallai ya yi rage wannan fatiyan da ya bari ya yi rage ne a sallar nafila kenan amma in sallar farilla ne har ya kulla ruku to ainihin zai jefa da wannan raka ne zai kawo wata raka da ba amma yana nafila ne abu kawai ne jiran kabli zai yi kawai da ya rage zai tsira kafin sallar
Ita baya yanzu.
Ika ko gam Na.
ya lallaye ya ɗaya ya ce sa ruwa wurin ya je sake sallar sa da ya sallar ta.
Ma.
Farilla shi ne kamar ya manta lana. Lallai wallah wallah. Tambaya ta wani samu tambaya mutum ne ya zo aka tsaye masa raka daya a cikin sallah sai kuma ba ta kama liman a sallah to bayan liman ya idar dama an sani cewa in liman jiran ba di zai yi shi ma zuki shi wanda ba fara sallah da shi ba an tsere mata to an ce in ba di ne ba zai yi ba di da liman ba zai tashi ya ramu kuma abun da yake kan shi a karshe shi ma sai ya yi ba di din in ka buge ko zai tare da liman to shi sai ya manta sai su dada ainihin ba di tare da liman to bayan liman ya yi sallama shi ma ya yi sallama sai kuma ya tuna cewa shi fa sura masa raka daya to shi ma ya tayi shi zai tayi shi kawo na raka sannan kuma sai sakin su daren baki din lalle zai sakin su daren baki din ko ba ji ba ta kusa ko bayan wata ne sai ya sai ya je yi ni yi alwala yi su daren baki lalle amma kuma in har da gangan ake yi bi man yayi baki din da sallar da ta bai Shi fata fiya ne.
eh Shi fata fiya ne gaskiya.
to ya ta ya ta jin eh in ya tuna sai yayi baki din Amma na tuna su da zai ce masa ba a tsaye da maka raka ɗaya.
eh Kuma kayi sallama kuma kayi ba.
eh Kuma amma da muka yi magana da shi aka ce gaskiya bai sake yi. Bai gamsu ba ke yi ba yake wannan gabi yana kan shi har gaya masa kai ka ku bisa dama an ce mara yin ku munga fa lu gairu jeri fa le yan sadi fa bi lisani fa le kai fa bi kalbi wanda ya ga wanki daga cikin ku ya yi kusan da hannunsa inda dan ka ne ga ganin ko bulala ma ka yi masa akan dole ya yi in ba ka iya ba ka masa da harshe in kuma ya ji ka kyawa a zuciyar ka masa bar sai dai ka sanar da shi lalle shi kuma ya tambaya za a biya masa cewa ga hukuncin sai gyara sallansa ne wallahi wallahi zai gyara lalle shi ne wannan liman dan wannan su alta akwai ka'idar liman shi kuma lalle ga mun ce ringe liman shi akwai ka'idar sannan ko wanda za su tsaya kancan limanin ma a bayan kuma akwai ana son wannan sani kana kawo mutum ya ce me yasa ya kama shi ya sama me yasa ka jawo shi misali lalle to tasbihin za a masa amma akwai halin da in har bai gane ba ma ba za ta kai zai iya miƙa hannunsa ta baya ana haka ana wannan ɗinsa da yatsunsa in ya manta raka a nema in su da ya ringa lankwasa masa duka malamai sun kawo sannan kuma in ta kai ma magana ne ce ba kai kaza ba ne ba kai kaza ba ai kai da kake bayan ka in ka yi magana domin gyara ai da zuyin ma wannan ne gyaran sallah ne domin gyarawa ne in aka yi magana akwai wata rana ana sallah a bauchi sallah magariya ba zan manta ba bayan sai Allah ya kara masa lafiya ya yi raka a biyu a sallar magariba sai sallama cikin mantuwa yana sallama akwai wani hadisin sa babba daga cikin almajiransa sai ya ce masa ana cewa subhanallah shi kuma yake sura daga daya sura daya kaga kawai shi da rai ya faɗa kaga ya wannan da shi kuma sai shekara ta daya ko sai yi sujjadan baji me yasa yi sujjadan baji saboda sallaman da ya yi ba wurin sallama ba yana daidai da wanda ya magana wani magana sallah ya yi ƙari ba shi zai to shi ma ya yi sallama ba wurin sallama ba ya yi ƙari kenan ba a dina lalle akwai hukuncin da mun karanta a baya da haka ba za a yi magana ba ta biya masa in bai gane ba ne ya kai matuƙa to za a biya masa a gyara kai da kake bayan sa kai saboda gyaran sallah to liman zai dauke maka wannan maganar da kai saboda gyaran sallah Allah saka ya Allah Allah. ka kai an ce har jiyowa ma mutum zai iya cewa to ni kan yabun yake ne to ba da ita amma sai ya kai matuƙa wanda wannan ba lallai sai yasa ake son limancin lawa ba ka'ida wanda ya karanta ana tajwid zai ya gane an ya rufe ne dai abun ya kai ba a so a ce kai ni sallama mu sake sabuwar sallah to ba a son haka ana so lallai a gyara sallan ne shine cikin da lallai wallahi Allah Alhamdulillah.
Yanzu akwai ƙanin liman akwai yayin liman akwai abokin liman shi ƙanin liman shine wanda ya yi duk abin da liman ya yi sai ya yi. shi ko abokin liman tare suke tafiya shi ko yayin liman yana riga liman sai yana kallon shi ne kake shi ya girme liman wanda ta mutum ya kiyaye ta gowa daga ruko kafin liman ta go wata na kar kansa idan wani tashi da haka ko ne a sallah na su abar yayin liman ya yi sannan ainihin mamuci shi ne koyi da liman ne Allah Allah samun tsarin wuri ko wani lokaci na'am in yi zanto ba cikin raka'a na ɗaya ko na biyu bane to zai zanto ba bi zai yi zai kawo raka'a ainihin ta ukun da zai kawo bayan ya zama ta yayi ta zanto raka'a na biyu amma hukuncin a ƙarshe duka ana maganan wata sujjada zai yi ƙauli ne ko ba a ne an ce zai yi ƙauli in a cikin raka'a biyun farko ne zai yi baji kuma in a cikin raka'a na biyun ƙarshe ne kuma ya gina bayan ya kulla raka'a na uku ka fahimta hukuncin dama na magana abu ne zai yi ko ba a ji to shine ya kawo wannan kwanciyar kwanciyar din lallai Ima da hannun ka yana kasa baka nike baka dawo ba su zira ka. Lalle baka nike ba yasa ka ci har sai ya nike ya cika ya daidaita tsaye sai ya tuna kuma bai zama ba in ya koma ya zauna ya yi ƙari zai baji in kuma ya koma bai ci gaba ya ƙaro na ƙari to ya yi rage zai kable lalle lokaci ya yakuri da zuwa littafi insha Allah za a kari ta wannan littafi za a zuwa Allah ya fashe da sosai fashe Thank you.